إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صل على محمد صل على محمد bayan صل haka yan على uwa محمد ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari haɗuwar mu a wannan safiya ta juma'a a wannan safiya ta hudu ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 23 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya mun haɗu domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi na al'usulun talata wanda wannan shi ne darasinmu na biyu littafin a sheikh al'imamun mujaddid muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun yi gabatarwa dangane da abin da ya shafi wannan littafi da kuma darussan da littafin ke dauke da shi kuma muka ce insha Allah ta'ala a yau za mu dauko daga farkon littafin mu ci gaba akan bayanan da muka tsaya satin da ya gabata Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora mun karanta inda malam muhammad ibn abdul wahab yace i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail ka sani ya kai bawon Allah Allah ya maka rahama cewa ya zama dole akan mu wajibi ne akan mu mu koyi musam mas'aloli guda hudu al'ula mas'ala ta farko ita ce al'ilmi mas'alan farko da ya zama dole ya zama wajibi akan kowane musulmi ya sani shine ilimi wannan shine matsalar farko to ilimi anan da malam yace wajibi ne akan mu mu yi ilimi mu sani cewa abinda ake nufi da ilimi anan shine al-ilmu shar'i ilimi na shari'a shine ilimin farko duk sanda addinin musulunci yace ayi karatu ayi ilimi to abu na farko da ake fara kawowa shine ilimin shari'a wannan ilimin shari'a shine zai sanar da kai waye Allah shine zai sanar da kai yaya ake bautan Allah shine zai sanar da kai yaya zaka ƙara kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki domin duk yawan ilimin da kai na duniya da duk yawan ilimin da kai na zamani da duk abin da ka sani a rayuwa in har baka san ilimin addini ba to a babin ilimin shari'a ana lissafa ka cikin waɗanda ba su da ilimi gaba ɗaya in ka so ka fassara wanda bayi da ilimi da asalin sunan shi shine duk wanda bai san komai ba addini to a yaren addini wannan sunan shi jahili in ana lissafa jahilai za a saka shi a ciki ko da kuwa ya fi kowa kwarewa abu domin an tambaye ka a kabari an ce da kai ma ilmuka menene iliminka ba tambayin ka ake yi akan me kai doktorin digiri dinka ko akan me kai ka zama profesa ko akan me ka zama kaza ba abinda ake tambayan ka shine me ka sani a babin addini me ka sani a ilimin addini ka yi karatun alkur'ani ka yi karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallarka me kyau kake yi azuminka me kyau kake yi ibadarka me kai me kyau kake a ina ka koyo shin ka koyo ne a karatu ko kuma ka yi ne yadda kaga kowa yana yi to wannan shine ilimin da ake nufi anan da haka da yace al-ilmu anan yana nufin al'ilmu shar'i ilimi na shari'a wannan shine abin da ya zama dole mu sani domin a ilimi mu sani wajibi ne akan kowa illa iyaka malamai suna bambanta martabobin mutane game da wajabci na ilimi amma shi asalin ilimin fardu ainin ne idan aka ce fardu ainin a addini shine farilla ce kuma tana kan kowa duk wane yayi bai dauke ma wane ba saboda haka ilimin addini da sanin Allah da sanin ya ake bautar Allah ya ake sallah ya ake kaza ya ake kaza na addini dan wane yayi bai dauke ma wane ba dan malam wane yayi bai dauke ma wane ba bai dauke maka ba ka ce ai akwai malamai a cikin al'umma ni ba sai nayi karatu ba wannan bai dauke maka ba yadda yake dole akan malam yayi haka ne yake dole akan mai sauraro shi ma yake karatu to sai dai ilimi ya kasu kashi biyu wajen wajibcinsa akan mutane akwai صل على محمد صل على محمد صل على محمد dole ne kowa da kowa ya koyi wannan ilimin wajibi ne akan kowa ya san wannan ilimin fala yu'zaru ahadun bi jahlihi ba wanda za a bashi uzuri din ya jahilci wannan ba ba wanda yake da uzurin rashin sanin wannan wannan ilimin wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bihi shine ilimin da addini baya tsayuwa sai da shi kamar abin da ya shafi arkanul islam kaga sanin rukunin musulunci wannan wajibi ne akan kowa ya ma kallon musulmi baka san rukunin musuluncin ba kaga wannan wajibi ne akan kowa shine ash-shahadatan na farko sanin ma'anin kalmomin shahadar nan guda biyu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka sani yaya kalman shahada take me kalman shahada din ta kunsa na farko shahadatu an la ilaha illallah wannan kalman ta cewa la ilaha illallah kan wai me ta kunsa ta kunshi bangarori guda biyu bangaren farko shine annafiyu nafiyu jami'i nafiyul ibadati an jami'i ma yu'badu min dunillah kore ibada daga duk wani abun bauta koma bayan Allah shine na farko la ilaha kenan ka yadda cewa duk wani abun bauta in ba Allah ba ƙarya ne ba abun bauta bane to sai ka ce illallah إثبات جميع أنواع الإبادة لله وحده لا شريك له tabbatar da duk wani nau'in ibada ma Allah shi kadai ba abokin tarayya karkashin wannan dole ka san cewa ibada da bauta haƙƙin Allah ne shi kadai ba wanda yake da haƙƙin a yi tarayya da shi tare da Allah wajen bauta ka faro wannan tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ba a bauta mishi sai ka yarda cewa annabi ba abun bauta ba ne mala'ika jibrilu ba abun bauta ba ne sai ka yarda cewa haƙƙin allah daban haƙƙin manzan allah sallallahu alaihi wasallama daban wannan shine la ilaha illallah amma ka faɗi la ilaha illallah kana ɗaukan wani haƙƙin allah kana ba wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama da sunan kai masoyin manzan allah ne da sunan ƙaunar manzan allah sallallahu alaihi wasallama to wannan zai kai ka zuwa ga halaka domin kauce ma abin da manzon Allah ya karar da rayuwarsa yana karantarwa ne don annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa idan ya ga za a ɗauki siffar Allah a bashi sai ya tsawata wata baiwa da ta zo tana waka a cikin wakanta tana ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe sai ta ce wa fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaina kitaballah wa ya'lamu ma fi ghadin ta ce ga manzan Allah nan a cikinmu yana karanta mana littafin Allah kai saboda darajarsa ma annabin nan namu har ma abin da zai faru gobe ya sani manzan Allah ya ce da ita la ta kuli haka ga wa kuli bi ma kunti ta kuli ci gaba da wakan da kike yi da a baya amma wannan kan karki sake faɗa saboda ya ga za a ɗauki siffan Allah a bashi dan Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce da su ba wani a sama da ƙasa da ya san gaibu in banda Allah mai yiwa wani ya ce to ai wannan umumin da aka yi manzan Allah ya fita daga ciki banda manzan Allah ake magana to Allah sai ba da aya karara wadda ta kama sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da annabi ka gaya musu ni ban san gaibu ba qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak kace da su la aqulu lakum ba wai ina ce da ku indi khaza'inullah ba zan taba ce muku taskokin Allah na hannuna ma'ana ba ni ke bada arziki ba Allah ne ke bayarwa wala a'lamu al-ghaib sannan Allah ya ce mu annabi ka ce musu ni ban san gaibu ba wala aqulu inni malak kuma ban ce da ku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilai iya abin da nake bi shine abin da aka mun wahayi saboda haka ba ni ke raba arzikin Allah ba ban san gaibu ba sannan kuma ni ba mala'ika bane saboda haka dole sai ka gane haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban shi yasa ibnul qayyim Allah ya mishi rahama a cikin littafin shi a cikin nuriyarsa ya kawo wasu baitoci da za su nuna maka bambancin haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lillahi haqqun la yakunu li 'abdihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqan Allah yana da wasu haƙƙoƙi da suka keɓance shi wanda bawansa bai da waɗannan haƙƙoƙin sannan bawan Allah ma na da nashi haƙƙoƙin صل على محمد صل على محمد صل على محمد domin daban-daban suke saboda haka in za ka yi aikin hajji za ka ce labbaika Allahumma labbaika ne ba za ka ce labbaika rasulallahi ba saboda me saboda nan haƙƙin Allah ne shi kaɗai in ka zo tasbihi za ka ce subhanallahi ne ba za ka ce subhana rasulillahi ba idan ka zo istighfari cewa kake astaghfirullah ba astaghfiru rasulallahi ba saboda haka ashe akwai haƙƙin da ya shafi Allah shi kaɗai akwai kuma haƙoƙin da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittun Allah na daban ne shi bayi da sa'a bayi da tsara bayi da wanda yake kusa da shi bayi da wanda yake kamanceceniya da shi wajen daraja da matsayi in ana maganar daraja da matsayi a wajen Allah in aka isa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an kai dungu an kai ƙarshe amma duk da girmansa duk da matsayinsa ba Allah bane shi duk da girmansa duk da matsayinsa ba sa'an Allah ba ne shi ba abokin tarayyar Allah ba ne shi bawan Allah ne maɗaukaki bawan Allah ne mai daraja imanin mutum baya cika sai ya ƙaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya darajanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mutunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya soki annabi ko ya wulakanta annabi ko ya kaskantar da annabi ko ya yi ma annabi kallon kashi cewa bai kai ba bai isa ba wannan na fidda shi a musulunci kamar yadda kuma wanda ya dauke shi ya kai shi matsayin Allah wannan na fidda shi a musulunci domin ya karanta la ilaha illallah kashe kenan ka ga an ce ba a bauta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran mutane kan da sauran yaku bayi kan su wannan ai ba sai an ga maka ba bautan wani ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaba da kowa to kaga dole sai ka san la ilaha illallah sai ka san sharuɗan ta guda bakwai sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai sai ka san abubuwan da suke warware la ilaha illallah guda goma idan ka san waɗannan sharuɗan ta guda bakwai wa bi shuruɗin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi'u qailuha bin nutq illa haythu yastakmiluha dole sai ka san sharuɗan la ilaha illallah na farko shine al-ilm kaga shine abin da malai ke mana magana anan bai yiwuwa kai la ilaha illallah sai da ilimi sai ka san me la ilaha illallah ta kunsa me la ilaha illallah take dauke da shi al-ilmu wal yaqin sannan dole ya zama da kana da yaqini game da la ilaha illallah lokacin da kake bautan Allah shi kadai ya zama da kana yi ne da cikakken yaqini babu shakka ba kokonto ba taraddudi dole ya zama da akwai yaqini tabbas ka yarda cewa ba wani abun bauta a duniyar nan in ba Allah al-ilmu wal yaqin wal qabul sannan kuma dole zuciyarka ta karba ta yadda ta gamsu da abin da la'ilaha illallah take ɗauke da shi sannan walin ƙiyad dole ne ka miƙa wuya ka sallama ka ƙasƙantar da kai ka miƙa wuyanka ma duk abin da kalmar la'ilaha illallah take kunshe da shi fadri ma aqulu yace was-sidqu wal ikhlasu wal mahabba sannan as-sidq kai da gaske والإخلاص كيدون الله والمحبة كقونتي كلمة sannan ka kaunaci ma'abuta kalmar waɗannan su ne sharuɗan la ilaha illallah shi yasa wani cikin magabata wani ya tambaye shi ya ce da shi me yasa mutane suke cewa wai la ilaha illallah tana da sharuda ba la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ita ce mabudin aljanna ba yace shin ka taba ganin mabudi ki wanda bai da hakora a ce ga ki din nan flat ne shi bai da hakora kuma za a sa ya bude kofa dole duk wani makulli yana da hakora idan ka zo da makulli ka sanya shi a jikin kofa ko a jikin kwado sai ya saba haƙoran jikin makullin ya saba ma haƙoran da suke jikin kwanan ba zai buɗe ba in kana so ya buɗe maka to dole dole sai ka zo da ki ɗin da haƙoran jikin sai daidai da haƙoran da ke jikin kwanan haka la ilaha illallah take tana da haƙwara ki ne na shiga aljanna amma yana da haƙwara a jikinsa sannan dole sai ka san da waƙi la ilaha illallah abubuwan da suke warware la ilaha illallah mutum abubuwan da suke warware musulunci na waqidul islam kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya littafi ya kawo su cewa na waqidul islam guda goma ne na farko shine ashirku billah dama la ilaha illallah shine barin shirka to daga sanda kai shirka ka bauta ma wani Allah to musuluncin ka ya warware na biyu shine man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhi duk wanda ya sanya صل على محمد صل على محمد tsakanin shi da Allah yana kiran su yana roƙon su yana roƙon su ceto ko yana neman wani abu wata alfarma na cewa yana so ya tsallake a lahira amma yana nema a wajen wasu to wannan ya fita a musulunci wannan ya warware la ilaha illallah wasa dan ita lahira idan kana son tsira a wajen Allah kaɗai ake nema ƙullillahi shafa'atu jami'a Allah ya ce ka ce da su ceton mallakar Allah ce gaba ɗaya har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa wai ya rasulullahi ka cece ni ba haka ake cewa ba cewa ke Allah ka sanya ni cikin waɗanda annabi zai ce ta amma ba daga hannu hanya ce ya rasulullahi ka cece mu ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan shi kanshi annabin sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana idan an je alkiyama ba tattara al'ummarsa zai fara yi kawai kai shi aljanna ba sai ya je ya yi sujada ya roƙa tukunna Allah sai ce da shi irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa daga kanka tambaya a baka nemi ceton duk wanda kake so a baka ceton sa kaga sai ce washfa ka nemi ceton tushaffa za a baka ceton ashe kafin yayi ceton sai ya nemi ceton an bashi illa iyaka mu gane wani abu wannan ceton ita ake kira da ashfa'atul uzma ceto mafi girma wadda manzon Allah shi zai yi duk duniya ba wanda ya isa yi wannan ceton in ba shi ba annabawan Allah kakab da manzanni kakab da ulul azmi minal rusul dukan su in an je wajen sai su ce ina yau ta fi karfin kowa nafsi nafsi kowa ta kansa yake mu ma ba mu isa ba daga ƙarshe dolen dole a cike zuwa ga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine da an iso wajensa sai ce ana laha ana laha dama ba wanda ya kai in ba ni ba saboda haka a wannan ranar annabi Musa bai kai a saurare shi ba annabi Ibrahim bai kai a saurare shi ba saboda Allah ya yi fushin da bai taba yin irinsa ba wanda kadai ya isa ya je a saurare shi a ce amma je a fara hisabi a tsaye da bayi sau sau a fara musu hisabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai daraja ce gare shi matsayi ne gare shi shi yasa a yake da wannan matsayin da ake kira da al-maqamul mahmud matsayi ne da dole kowa ya jinjina ba wannan matsayi dole kowa ya yaba saboda ba wanda ya isa ba wanda ya kai in ba shi ba sallallahu alaihi wa sallama shi yasa annabi karantar da mu ana kiran sallah mu bibiyi kiran sallah mu faɗi duk abin da ladan ya faɗi in an gama a mishi salati a roƙa mishi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati alqa'ima ati muhammadan lil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta kaga manzo Allah yace wani matsayi ne wannan alwasila din wanda za a bayar a lahira kuma mabawa ɗaya za a bayar yace ina roƙon in zamani ne wannan kaga in aka ce a lahira ka ga wani babban matsayi za a ba wa mutum ɗaya shi kaɗai to ai ba ma sai an gaya maka cewa manzo Allah za a ba mawa ba kowa ya san cewa dama shi ne amma ka duba tawazu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ina fatan ku taya ni roƙon Allah ma'ana in kana yin wannan addu'ar kamar kana jefa wa manzon Allah ƙuri'a ne kana dangula mishi ƙuri'a ne cewa shi kake so ya samu wannan matsayi saboda haka duk wanda ya sanya wasu a tsakiya da sunan cewa wai yana roƙon su su cece shi a lahira ko yana jiran an je lahira za su yi su mugulin su wuce da shi Allah bai sani ba to wannan ya fita musulunci dan ba wanda ya ce maka wannan aikin dan ita lahira ba wajen wasa bace lahira ba Najeriya bace eh ita lahira yar keke da keke ne dangantakanka da matsayinka da kasan wani ba zai maka amfani ba Mm, in an je lahira me ka zo da shi ake magana ba waye turo ka ba Mm, a Najeriya ne ake waye turo ka duk abin da ka zo da shi in wanda ya turo ka bai kai ba to za a ture ka gefe amma a lahira ba maganan waya turo ka la tanfuzuna illa bi sultan ne an rike wuyanka ne in kana so a sake ka ba da aiki ka wuce wannan ita ce lahira Allah ya samu dace saboda haka duk wanda ya sanya wasu a tsakiya da sunan wai suna wai yana son su wucar da shi ranar alkiyama ko ya sanya shi tsakanin shi da Allah wai sai an roƙe su kafin su miƙa roƙon zuwa ga Allah to ya fita musulunci ba mu ga abin da kafirai suka faɗi ba cikin Qur'ani Allah ya gaya mana wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa su kansu kafirai da yawa da suka riki wasu ababen bauta ko صل على محمد Allah ya gaya mana صل inda على zaka محمد صل tambaye على su محمد za su ce da kai ai waɗannan da muke bauta musu ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan muna so su matsar da mu kusa da Allah bautar ba tasu bace ta Allah ce muke yi sai muke mika musu dan su mika ma Allah Allah ya ce waɗannan sun kafirta ashe bawa in zai yi addu'a baya sa kowa tsakaninsa da Allah wa idza sa'alaka ibadi anni Allah ya ce fa inni qarib in bayina sun tambaye ka game da ni Allah ya ce ina kusa da su sai ce ujibu da'watad da'i idza da'an duk mai kira in ya kira ni to zan amsa kiransa kana kiran Allah ka ce ya rab Allah zai ji kiranka kuma zai amsa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan na uku shine man lam yukaffiril mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum duk wanda bai kafirta mushrikai ba mutum yana bautan wani Allah sai kai shakkan kafircin sa kace ai yana da wani uzuri da zai ba shi dama ya bauta ma wani Allah ko ka inganta mazhabansa ta bautan wani Allah to kai ma ka wacce ke kai waje na hudu man itaqada anna hadiya ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyi duk wanda ya ikrarin cewa ga wata shari'a sabanin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta bi ta annabin cika ta bi ta annabin zama daidai au hakam au hukumu ghairihi ahsanu min hukumihi ko ya yadda cewa hukuncin wani annabi ya fi na annabi kyau to wannan shi ma ya fita musulunci duk wanda ya kawo wani abu na addini ya ce ga wani abu nan ya fi na manzan Allah kyau ya fi na manzan Allah falala ya fi na manzan Allah inganci ta wannan ya fita musulunci wannan ya fita musulunci don kafin ka zama musulmi dole sai ka yarda in dai ana maganan addini ne ba wai maganan ma ake wai na wani da na annabi wanne fi ba shi wani waye ce ya kawo nashi tun daga na farko kenan in dai babin addini ake yi to in ba na manzan Allah bane bata ne in dai babin addini ne in dai ba na manzan Allah bane ba ba a kaiwa matsayin mu karana wai tsakanin na annabi da na wani a'a in dai na wanan bai yi daidai da na annabi ba to bata ne ba maganan falalansa ake yi ba in dai bai yi daidai da na annabi ba bata ne salati ne na wani ya saba mana annabi na wanan bata ne zikiri ne na wani ya saba mana annabi na wani bata ne in dai sunan shi addini to in kai ikirarin ga na wani yafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar ka ce ga wani yafi manzan Allah ne kaga ko duk wanda ya ikirarin wannan ya zama kafiri sannan na biyar man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi duk wanda ya yi fushi ko ya kyamaci wani abin da manzan Allah ya zo da shi ko da ka yi aiki da shi amma ka kyamaci abin kana jin abin bi'i ba kana jin abin ba daidai ba ne kana jin abin kamar misali hukunci ne amma kana jin akwai zalunci a ciki misali manzon Allah ya zo da hukunci duk wanda ya zina bayi da aure a masa bulala ɗari wanda ya zina ya aure a jefe shi sai ya mutu wanda ya kashe a kashe shi sai kana jin haushi wannan hukuncin yayi tsauri wannan hukuncin bai daidai ba koda kuwa kana da ikon zartar da hukuncin kuma ka zartar amma ranka yana jin hukuncin akwai kaikayi a ciki to ka warware musuluncin ka Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce na rantse da ubangijinka mutane ba za su yi imani ba har sai sun sanya ka kai ne mai hukunci tsakaninsu duk abin da ya shiga tsakaninsu kai za ka yi hukunci sannan kar su ji wani abu na kaikayi ko kyashi ko kunci a zukatansu game da hukuncin da kai su sallama su mika wuya sannan na shida manista haza a bishayin min dinillah aw thawabihi aw iqabihi duk wanda yi izgili da wani abu na addinin Allah ko wani lada da Allah ya tanadar ko ukuba da Allah ya tanadar a ce duk wanda ya kaza za a bashi lada kaza kai izgili ka ce haba kada raina wa mutane hankali mana kar ayi kaza kar ayi kaza kamar yadda wani misali wai na sukar hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce wai ga hadisi nan ya zo da bayanin cewa duk wanda ya azumin arafa za a yafe masa zunubi na shekara da ta gabata da shekarar mai zuwa ya ce a wannan ai izgilan wannan ai wasa da addini ne na san banza irin na dan adam kawai kai azumin muni daya a yafe ma zunuban shekara biyu to ya za a yi da zunuban kaga wannan izgilanci ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi ya lissafa kwakwalwarsa wato shari'ar Allah ce ya lissafa ta da kwakwalwarsa ya manta shi kuma Allah wasi'ul maghfirati ne wanda bai yi ba ma an yafe masa ballanta da wanda yayi da aikin da za a yafe mai sannan ya karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yazo shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir za a bashi lada dubu sau dubu a yafe mai zunubi dubu sau dubu a ƙara masa daraja dubu sau dubu ko ne miliyan da ɗaya kenan ko su ya da a yi in ba san banza ba irin na mutum kawai a ce a sakon guda a sakon da bai wuce sakon goma ba ka yi abin da kawai ka ce an baka wai an baka ladan miliyan ɗaya an baka zunubi miliyan an yafe maka zunubi miliyan ɗaya wai to a ina za a rubuta ladan kaga wannan isgilanci ne wannan ya fudda shi a musulunci amma wai a hakan shi yana maganar cewa wai kariya yake ba musulunci bayan shi kuma ya fita daga musulunci din kuma shi yana jingina kai zuwa ga musulunci eh dama kowane bataccen ya ɗebo batarsa sai ce yana jingina kansa ne zuwa ga musulunci ko ma ya ce ma yana ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ne an yi wa manzan Allah kariya shi yanzu yana ba wa annabi kariya wannan shine wai wa kullun yadda i waslan bi laila wa laila la tuqiru lahu bi wai wasu mutane uku ne suke ta faɗa akan wata budurwa ana kiranta laila sai wani dattijo ya ce a warware matsalar bari a tara ku anan a kira laila din aka kira ta sai aka fito da wayannan mutum uku sai aka ce a cikin sunan waye saurayinki ta ce wallahi dukansu ban san su ba sai ya ce wa kullum yadda yi wasu nan bi laila kenan kowa ya ce shi na laila ne amma wa laila la tuqiru lahu bi zaka ita kuma laila ta ce kowa ba ta san shi ba a ci ma'ana shine yanzu kowa in ya ɗebo shirmensa da haya gagansa sai ce shi na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam alhali kuma manzan Allah ya barranta da su baran baran mafi yawa Allah ya kiyaye mu sannan na bakwai shine asihir duk wanda ya sihiri to wannan shi ma ya warware musuluncinsa na takwas muzaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum alal muslimin a ce an ware an yi awari ga musulmai ga mushrikai sai ka taimaki arna akan musulmai to kai ma ka warware musuluncinka na tara man itaqada anna ba'd man itaqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mithl al-khidr alaihi salam duk wanda ya ikrarin akwai wani wanda shi yafi karfin bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana da daman yin aiki da wata shari'ar da ba ta annabi ba kamar yadda annabi khidir aka fidda shi daga bin shari'ar annabi musa saboda shi ma ana ba shi nashi shari'a to wani sai ikirarin shi ma ga wani na samun nashi shari'a ba sai ya bi na manzon Allah ba to shi ma ya fita a musulunci sannan na goma al-iradu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wanda ya kau da kai game da addinin Allah shi bai koya ba shi bai aiki da shi ba to wannan yana iya fitar da mutum daga cikin addinin musulunci to kaga dole ne mutum ya san wannan game da la ilaha illallah sannan ka dawo bangaren muhammadun rasulullah muhammadu rasulullah kaga tana kunshe da abubuwa guda hudu na farko shine ta'atuhu fi ma'amal duk abin da manzon Allah yayi umarni da shi to ai mishi biyayya akai duk abin da annabi ya ce ayi to ba shakka ba kokonto ba tantama abi ta'atuhu fi ma'amal wa tasdiquhu fi ma akhbara duk abin da manzon Allah ya bada labari gaskiya ne ba ƙarya a ciki dole a gaskata shi dole a gaskata shi sawa'un labarin da manzon Allah ya bayar abu ne wanda ya faru a baya ko wanda zai faru nan gaba ko wani abu ne na gaibu cikin halittun Allah ko kuma wata siffa ce ta Ubangiji dole ne a gaskata shi sannan duk labarin da manzon Allah ya bayar in kana so imanin ka ya tabbata shine ka ajiye hankalinka kar ka ce yaya za a yi kaza yayi daidai da hankali domin idan ka ce za ka auna addini da hankali to ƙur'ani ma da yawan ayoyin ƙur'ani ma za ka yi watsi da su da yawan ayoyin ƙur'ani za ka yi watsi da su don akwai wani cikin 'yan ƙalaƙato masu sukan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taɓa faɗa min cewa abin da yasa suke watsi da wasu hadisai saboda a zo a kawo abin da ya saba ma hankali kawai kuma za ce dole mutane su imani da shi
صل على محمد صل على محمد صل على محمد shi karan kanshi alƙur'anin ka kalli ƙur'anin ka cankan ɗansa a ce maka mala'ika ya kawo wahayi zuwa ga ɗan adam in ababin hankali ne ya saba ma hankali ababin hankali ya saba ma hankali imani shi zai ja zuciyarka ka yadda cewa Allah ya turo mala'ika jibril ya kawo ma annabi ƙur'ani imani ne zai aiki a wajen amma ababin hankali ya saba ma hankali sai dai in imaninka shi ke gaba da hankalinka amma in hankalinka ke gaba da imaninka ba za ka yi ba sannan ce a cikin ƙur'ani Allah ya gaya mana annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah rabbi arini kaifa tuhil mauta yace ma Allah ka nuna mun ya kake rayar da matattu Allah ya ce bai kana so ka gane idan da nake rayar da matattu fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an ka samu tsuntsaye guda hudu ka daddaka naman su kai kaman dambun naman su ka jajjaga ka gauraye naman sannan ka samu duwatsu guda hudu ka kasa naman gida hudu kowanne zai kasa kashi daya sai ka koma gefe thumma duhunna ka kira su ka ce kaza za ka ga kazan ta haɗu da fuka-fukanta da waye da yake ta tattaro ka kira agwagwa ka kira kaza ya a tira ka sa'ayin za ga sun zo maka da gaggawa walam an Allah azizun hakim ka sani Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne ba a wanda ya fi karfin Allah yace ga ayan suratul baqara ga abin da ya faru da wannan aukan da zimar alaqa da yake muhiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mutiha mutum ya je wucewa ya gari kowa ya mutu a garin ya ce to yanzu kuma wayan nan kawai Allah zai ta da su Allah ce to kai ma bari a nuna maka aya fa ma ta Allahu mi ata amin Allah ya kashe shi shekara 100 a mace kuma ba a fawai ta da shi Allah ce qala kam labista shekara nawa kai yana an qala labistu yawman aw ba'd mitin bi dan bacci ne kawai da yanzu da safe na zo wucewa bacci ya dauke ni yanzu gashi ya mata ya tashi da tafi aga ce ina balla labista mi ata amin shekara ɗari kai a in kana so ka gane fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kalli abincinka da abin shinka za ka ga ko lalacewa bai ba amma wanzur ila himarika kalli jakinka da kake kai wallahi alaka ayatan linnas wanzur ila al'izam kalli kasusuwan jakin kai fa zuha yadda za mu dawo da kasusuwan thumma naksuha lahma mu lullube kasusuwan da nama kuma jakin ya miƙe sai saboda haka sai ce wai ai wa'annan ayoyin suna magana ne suna tabbatar maka da yiwuwar tashin kiyama ne ya ce ko allah sarki wato ɗan ƙalaka to mahaukaci ne ita kanta tashin kiyama ai ta saba ma hankali a ce bayan ka mutu za a sake ta da kai ta ci karo da hankali ba ai kafurai da suka karyata tashin kiyama da hankali suka yi aiki isa suka ce a iza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lama ba mu mutu mu zama kasusuwa mu dididdige a cikin kasa kuma a tada mu ya ce kai akwai zai yi ba suka ce a iza kunna izaman wani fatan a inna lama ba'usu na halkan jadida yanzu za mu zama kasusuwa mu zama ƙasa mu zama laka mu zama turbaya kuma a sake tada mu sabon halitta Allah ya ce ka gaya musu kulkunun hijaratan aw hadida in kuna so in kun ga dama in kun mutu ba wai ku zama ƙasa ko kasusuwa ba in kun ga dama ku zama karafu ko ku zama duwatsu aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum in kun ga dama ku zama wata halitta duk girman halittar a cikin zukatan ku kun ga dama ku dawo ku dawo bishiya amma ku sani Allah zai da ku ran alkiyama Allah ya ce fa sai kullu man yuridu za su ce to waye sai dawo da mu Allah ya ce kullu ladhi fatarakum awwala marra ce da su Allah da ya halicce ku a karan farko shi ne gado Allah ya ce to fa sayungiduna ilayka rukusahu kaga suna girgiza maka kai suna daga kai suna kallon ka waya kuluna matahu za su ce to yaushe za a yi kul asa an yakuna qariba ce da su ba mamaki nan kurkusa alama alkiyamar ta kusa almuhim shine a ita kanta kiyama imani ne zai sa ka yadda bayan ka mutu za a tada kai amma in a hankali ne ta saba ma hankali daga duk abin da manzon Allah ya zo da shi gaskata shi ake yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah ya halicci wani mala'ika kansa na saman sama na bakwai kafarsa tana kasan kasa ta bakwai yanzu in ka samu wani shawaragin mai lissafin hadisan manzo Allah da hankali sai ta to ina gangan jikinsa yake to ita kanta wannan tambayin ya nuna baka da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai duk abin da manzon Allah ya faɗa in dai bai inda akwai bukatar ka san inda gangan jikin sai ki da manzon Allah ya faɗa maka to tun da bai faɗa ba abin da ake so ka yi imani da shi kansa na inda annabi ya faɗa kafarsa tana inda manzon Allah ya faɗa khalas sai ka yi duka imani yanzu manzan Allah daga cin siffofin Allah akwai siffatun nuzul Allah yana saukowa daga saman al'arshi zuwa saman duniya duk ƙarshen dare yana manya da uni fa astajibala manya stamfirni fa amfirala wake roƙo wake da wata bukata ya roƙa a bashi wake neman gafara a gafarta mishi akwai wanda yazo yana sukan hadisan sai ya ce to wai wai to in kace Allah na saukowa ƙarshen dare wai mai yiwa ai karfe ukun dare a Najeriya ya zama kuma shine karfe bakwai na safe a Saudi Arabia saboda haka su suna ukun dare mu lokacin watakila muna goman dare can ma ana kaza can ana kaza to a wani daren Allah yake saukowa an a cikin garin nan garin nan na Bauchi mai sunan da awa yana suka ya faɗi wannan magana to kaga saboda rashin lissafi in ban da rashin hankali shine tambayin da ya kamata ka fara yi shine ba mamaki ai rana da muke amfani da ita rana ce guda daya Allah ya halice ta to ya aka yi kai yadda daidai lokacin da rana take kokarin faduwa a nan lokacin kuma a can tana tsakiyar kwal kuma ka yadda da haka baka yi musu ba kuma kake tsammanin wai Allah na can na can na can kana ganin kamar wai hankali ba zai dauka ba ya aka yi hankalinka ya dauki rana ta faɗi a can nan kuma ana tsakiyar rana ai in kana so ka faɗi wannan sai ka ce to kai baka yadda ana samun canjin lokaci ma gaba ɗaya amma in har ka yadda ana iya sha biyun dare a Najeriya a wata ƙasan kuma shidan asuba daidai ga ranar da tana tsaki a nan a can kuma yanzu take fitowa to ya aka yi ranar ta zama haka ranar guda nawa ne ranar ba guda ɗaya bace ya aka yi wata ga ta nan a tsaki a nan a can kuma ta ɓace kuma ga watan anan ana ganin ta anan ga watan ana ganin ta a can kuma guda ɗaya ce kuma kai da haka ai bai kamata a yi musu ba to sai a sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a miƙa wuya daga duk abin da manzon Allah ya bada labari ba ƙarya a ciki ana iya samun matsala a hanyar ruwaya a ce tuwa da ta'ifi ne raunin gashi mai magana ne amma in har ta tsallake isnadin ya tabbata ya isa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaskiya kuma ya kare shine as-sadiqul masduq mai gaskiya abun gaskatawa kuma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wa alihi wasallam laka tasdiquhu fi ma akbar duk abinda manzon Allah ya bada labari a gaskata shi abinda ya bada umarni a yi mishi biyayya sannan wajjina bu ma naha anhu wa zajar duk abinda annabi yayi hari akai ko yi tsawa a kai to a nisanci wannan abu wa Allah yi ubada Allah illa bima shara kada a bauta mu Allah sai abu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta in dai sunan abin bautan Allah to a wajen manzon Allah yake dauko shi ba wanda aka ba shi dama ya kawo nashi duk wanda ya kawo nashi inda ya ci karo da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wancan din nashin banza ne ba a aiki da shi ko waye shi ko sayyidina abubakar ne ya kawo shari'ar da ta ci karo da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tashin ta zama bata sai an ji mishi kayan shi a loka mishi gafaran Allah to ballantana kuma wani wanda ba shi ba ya kawo wani abu wanda ya ci karo da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dauka abi har ma kuma a yi ikirarin nashin yafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ma a ba mu nashin daraja da falala ninkin ba ninki akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan akwai bata a ciki to wajibi ne akan mutum ya san wannan ya san Allah ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san sallah ya san duk abubuwan da suke da alaka da da wannan to wannan kaga shine ilimi al-ma'lum min ad-din bi darura wanda dole ne kowa ya sani sannan akwai ilimi wanda yake a wajibi ne akan musulmai amma fardu kifaya ce in wasu sun sani sun wadatar ma wasu waɗanda suka sani sai su koya ma waɗanda ba su sani ba shine ma za da an zalika min al-ahkami shar'iyya allati tahtajuha al-ummatu bi majmu'iha abin da ya karu akan sanin rukunan musulunci rukunan imani rukunan yadda nawaƙilin islami da sauransu abin da ya karu akan abin da ya shafi ilimin fiƙihu ilimin hukunce-hukunce da sauransu to wannan idan wani ya sani kai da baka sanin ba to a nan ne fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun za ta yi aiki baka sani ba ina hukuncin kaza sallata na samu matsala kaza da kaza ya zan in gyara ta to sai ka je ka tambaya malam wani da ya sani to ya wadatar mu waɗanda ba su sani ba su yanzu abin da za su yi shine su ɗauka daga wajensa su karɓa daga kunshi shi ma kanshi wanda bai sanin ba ba cewa aka yi zauna ba tambaya don akwai abubuwa na ibada da suka shafe ka wanda dole sai ka yi tambaya ko da ko kai baka zama malami mai karantarwa ba to saboda haka wannan ilimi ne da yake wajibi akan kowa ya sani shine yace na farko shine al-ilm ilimi wa huwa ma'rifatullah shi ne sanin Allah ilimin da zai sanar da kai Allah wannan dole ne akan kowa wa ma'arifatu nabiyyi da sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'arifatu dinil islami bil adilla da sanin addinin musulunci da hujjoji dan shi addinin musulunci ana sanin shi ne da hujja da hujja ake sanin addinin musulunci to wannan shine mas'ala ta farko al-ilm wadda zamu tsaya akan shi insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi akan al-mas'alatu thaniya abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada ya bamu iko aiki da shi inda muka yi kure Allah ya fi mana Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya Allah ya kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu ikon tsayuwa wajen yi mishi biyayya Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi ya tsare mu daga shirka ya mana albarka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته